Labaran tanko ila wuri ya kare ka da lafiya.
mu je zuwa mai gida san barka Allah kyauta ƙarshen ka Mu je zuwa dattijan arziki abun koyi mai gida.
labaran can kwaila dai ya kare ka da lafiya Tambarka Allah kyauta ƙarshen ka mu je zuwa. Dattijan arziki abun koyi. Labaran tanko ila wuri ya kare ka da lafiya. Tambarka Allah kyauta ƙarshen ka.
mu je zuwa Dattijan arziki abun koyi.
mai gida Labarin tanko ila dai ya kare ka da lafiya.
tawassuli da ubangiji makagin mu Mai gida, almaliku kalikin dukkanin mu uban gida, shi ya yi da ka huturaren mu godiya.
ya abdullahi gwarzarin farmu Mai gida, ya sa'adi alawan fage tamu uban gida, ya saratu yar gida da dasan mu godiya.
ya labaran tanko jijiya gunmu Mai gida, Dattijan arziki masoyinmu uban gida, Dan katsinawa adam mahazkenmu godiya.
Labaran can ku ilahu dai ya kare ka da lafiya San barka Allah kyauta ƙarshen ka.
Mu je zuwa Dattijan arziki abun koyi.
mai gida Labarin tanko ila dai ya kare ka da lafiya.
Ilahu ka karo duban salatanka Mai gida, Gumban zo musdafa ma'aikinka uban gida, Alken hazike gidan waliyanka godiya.
Har ahali ashabu bayanka Mai gida, Har da sharifai jinin ma'aikinka uban gida, Duni rarara ka hutu mai waka godiya.
Ka sa sarati yar gida da baiwarka Mai gida, Ga labaran tanko ba shi yardarka uban gida.
Dan ka tsinawa ado a bayanka godiya Allahu ka taimake mu a kartabu duniya san barka Allah kyauta ƙarshen ka Mu je zuwa dattijan arziki abun koyi mai gida labarin tanko ilahu dai ya kare ka da lafiya Eh, Da baiti na mahaifiyarsa zan fara mai gida Alhaji ya sau da yanzu zan fara uban gida Mahaifiyar labaran tanko uban nura godiya kun ji uwa tushiya ku saurara mai gida kaka ga nafisa allah kara miki lafiya san barka Allah kyauta ƙarshen ka mu je zuwa dattijan arziki abun koyi mai gida labarin tanko ilahu dai ya kare ka da lafiya waƙar ɗan tanko yanzu zan tsara mai gida alhaji labaran ku zo ku saurara uban gida dan katsinawa batun shi zan jera godiya labaran ɗan tanko kafu ban kaura mai gida hasken jama'ar gari uban nura uban gida mu je abban hafsa sabulin tura godiya mai sa hasken jiki da an dora mai gida ni ne da uda ka hutu rarara uban gida saratu da so ta sani in tsara godiya na yi wakar daga can kwatilan na yi tutiya san barka Allah kyauta ƙarshen ka je zuwa dattijan arziki abun koyi mai gida labarin tanko ilahu dai ya kare ka da ni lafiya a rimun ba a dangarin mu dan tanku mai gida labaran tanku a dangarin mu yan duku uban gida hasken yan kasuwa da yan boko godiya kazarce su o'o masu makoko mai gida na zo in faɗakar da kai soko uban gida labaran shi ne a dangarin duku godiya duk wani mai hasada da mai haƙo mai gida tilan ya buzur jalali ya yi iko uban gida kun fa ya kunta diran maɗan duku godiya fatan mu ilahu dai ya ƙara masa lafiya san barka Allah kyauta ƙarshen ka mu je zuwa Dattijan arziki abun koyi mai gida Labarin tanko ilahu dai ya kare ka da lafiya iya dan shi dan arziki irin kirki Mai gida, kun san kuma garkuwa ta yaki uban gida, a faɗin dawawa ya kai ya kai zaki godiya ga ka tafi ilahu ne take aiki Mai gida, Mashi kake mai kashe mazan yaƙi uban gida, duk mai gaba da kai yana aiki godiya ka zama hasken garin mu lantarki mai gida sai in ce kwal ubanka mai waki uban gida lamarin ya zama kai nuwa da shan sarki godiya fatan mu ilahu dai ya kara musu lafiya san barka Allah kyauta ƙarshen ka mu je zuwa dattijan arziki abun koyi mai gida labarin tanko ilahu dai ya kare ka da lafiya da bara na baka labari mai gida rannan na baro gida ina sauri uban gida na shigo ofis da ayyuka tari godiya sai aka ce na yi babuwar kairi mai gida na ce ta shigo ta bani labari uban gida saratu da so ta zo akan tsari godiya ta ce rarara ina wuni fari mai gida na amsa mata lafiya cikin zari uban gida ta ce rarara ana ta labari godiya kana waƙoƙin ka tsab a kan tsari mai gida amma fa kana da kuskure tari uban gida tilas na sanar da kai ka saurari godiya wannan zance yana da alkhairi mai gida ga kaɗan ka tunan mu ka ƙi bin tsari uban gida ka ce mai taimako kake buri godiya mai san jama'a su samu alkhairi mai gida ga labaran tankwana ta annuri uban gida dattijan arziki abin fahari godiya hasken yan duku mai kudi tari mai gida shagin dan kasuwa da alkairi uban gida ɗalibai kullum suna ta annuri godiya manoma 'yan kasuwa suna fahari mai gida asibitoci suna cikin tsari uban gida ga gida na marayu da 'yan gidan yari godiya labaran tanko yana ta yin rabon tsari mai gida ya baka ya kara baka ba gori uban gida idan ka shigo gobe sai ya ma kari godiya shi dai buri shi ya da alkhairi mai gida masu sana'a su kara yin jari uban gida sa aiki ma ya sa su kan tsari godiya ya ce yan shaye-shaye masu bari mai gida kama sana'a su zo akwai jari uban gida shi burin zuciyarsa alkhairi godiya ni ko na ga ya kamata in yi shiri mai gida in zo na sanar da kai hakan da wuri uban gida domin ka yi baituka su yaɗa gari godiya dan in kai za ka samu alkhairi mai gida Ni kuma in kayi na yi alkawari uban gida Zan kai masa in hakan kake buri godiya In ya neme ka sai ka je da wuri mai gida Na san tilar kayo da kwanzari uban gida Na ce saratu karki da mu zan yi shiri godiya Zan yi masa baitika akan zari mai gida In na yi ilahu za mu roƙa su duniya san barka Allah kyauta ƙarshen ka Mu je zuwa dattijan arziki abun koyi mai gida labarin tanko ilahu dai ya kare ka da lafiya Wannan shi ne yasa na mawaga mai gida Dan na zama dan cikin jiha taka uban gida sai na ji jama'a suna ta begenka godiya wasu na Allah ya kara albarka mai gida wasu na Allah ya kyauta ka.
uban gida wasu sun ce Allah shirya bayanka godiya wasu na zagi gurin magautanka mai gida su wasu burin su masu kalle ka uban gida wasu na alasa su samu kyautarka godiya dattija ilahu dai ya kara maka lafiya san barka Allah kyauta ƙarshen ka je zuwa dattijan arziki abun koyi mai gida labarin tanko ilahu dai ya kare ka da lafiya ku jira in baitukan abokansa mai gida daga ta hassan dan lawai masoyinsa uban gida shi jarman kirfi ne ku kalle sa godiya in hajji hamu lili za na sawo sa mai gida ga al'an gaza na sanya sunansa uban gida tilas in sa su dan kudu ba su da fariya san barka Allah kyauta ƙarshen ka je zuwa dattijan arziki abun koyi mai gida labarin tanko ilahu dai ya kare ka da lafiya zangon daura yana da alkhairi mai gida dan masanin daura mai ado tari uban gida ga hajji ahmar na daura mai kairi godiya sa'in daura yana da alkhairi mai gida ga kuma mai mangala ta alkhairi Ubangida, lahir mangala akwai kudi tari godiya, ni ma zan lallabo abin jari mai gida, alhaji lahir mangalar khairi Ubangida, alhaji sunusu dan wada tsari godiya, wannan shine rahusa ba kari mai gida, haji abdullahi ma yana tsari Ubangida, shine dan masanin agege mai kairi godiya, ga sarkin katsinan mu alkhairi mai gida, abdulmummun allah a cikan buri Ubangida, sarki dan sarki saraki ga kari har da godiya, dan ibrahim ku ce da ni zakari mai gida, talban katsina yana da alkhairi Ubangida, musa dan ladi dole in kari godiya, justice shari'a tana da alkhairi mai gida, sarkin daura a danganin buri Ubangida, umar faruku mai ado tari godiya, har boya san da ma yana tsari mai gida, walin daura yana cikin tsari Ubangida, kun san gwamnan muna da alkhairi godiya, ibrahim dan shehu she mabakari mai gida, gwamnan katsina wa mai dubin kairi Ubangida, barista yayi kuma ya kari godiya, to labarantan ku sai ka kara shiri mai gida.
dattija ka kara addu'a ku mai duniya San barka Allah kyauta ƙarshen ka ku je zuwa Dattijan arziki abun koyi mai gida Labarin tanko ilahu dai ya ƙare ka da lafiya ku raka ni mu je gurin iyalansa Mai gida, farko dai za na gaida matansa uban gida, uwar gida hajiya barira kan mu kasa godiya sannan kuma je gurin amaryarsa Mai gida.
hajiya suwai ba gaisuwar mu ta amsa Uban gida, mata a gurin uban mu dan tanko alabiya san barka Allah kyauta ƙarshen ka je zuwa Dattijan arziki abun koyi mai gida Labarin tanko ilahu dai ya ƙare ka da lafiya ƴaƴansa a dole ne na sawo su Mai gida, nuruddin na ciki ku gano su uban gida, ga zaharaddin yana cikin nasu godiya maryama da hauwa za na sawo su Mai gida, ga saifullahi na ciki da wasu uban gida, garzali fahad abbas ku gano su godiya, shafa'atu ga nafisa kun san su mai gida, mardiya ga naziru kun san su uban gida, fauziya ma tana ciki nasu godiya, shamsuddin na ciki ku daina musu mai gida, ya'yan labaran gwani ya kara muku lafiya san barka Allah kyauta ƙarshen ka.
je zuwa Dattijan arziki abun koyi, mai gida barin tanko ilahu dai ya ƙare ka da lafiya.
duka sana'awa suna ta yin murna Godiya, birni har ƙauyuka dukansu suna godiya, yan sanda mahar da kai ta duka suna godiya, mai aduwa da rimu dukkaninsu suna godiya, safana da yan tumaki duka suna godiya, musawa akan kiya dukansu suna godiya, dutsen ma ɗan dime dukansu suna godiya, falin fashi da funtuwa dukansu suna godiya, ɗan ja hasu faskari dukansu suna godiya, bakori da kankara suna murna godiya.
yan jibiya da yan ciranci sun murna godiya yan katsina santar suna murna godiya kafir har ma shi dukkaninsu suna godiya ga yan daura matazu sun nuna godiya bindawa ɗan musa suna murna godiya kusa da da ingawa suna murna godiya yan kurbu da yan mani sai murna godiya ba ta garawa da dutse sun nuna godiya ba tsare da ɓaure duka sun nuna godiya yan zango ma suna ta yin murna godiya yan kurfi a yau suna ta yin murna godiya duka tsinawa suna ta yin murna godiya har da mabauta suna ta amfana godiya na ji kanawa suna ta yin murna godiya amma na kaduna na ta amfana godiya yanzu fara duka na gano su suna godiya har ma jama'ar jigawa sun nuna godiya har ma na kasar waje makwauta na godiya labaran ɗin tanko ko ina kashina godiya alkhairin nan ake ta amfana godiya Allahu ya taimaka du'a'ina godiya sharrin makiya ya kau masoyina godiya fata na kuma ka samu aljanna godiya Allahu ya ma tiket na aljanna godiya dan manzo dan amina gatana godiya ni kuma dauda ka huti zan zo na yi godiya san barka Allah kyauta ƙarshen ka Mu je zuwa dattijan arziki abun koyi mai gida labarin tankwa ilahu dai ya kare ka da lafiya san barka Allah kyauta karshen ka mace zuwa dattijan arziki abun koyi mai gida labaran can kwaila hudai ya kare ka da lafiya san barka Allah kyauta karshen ka mace zuwa dattijan arziki abun koyi labarin tankwa ilahu dai ya kare ka da lafiya san barka Allah kyauta karshen ka je zuwa Dattijan arziki abun koyi